بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddar haduwar mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ngol karkada birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a 24 ga wata na Zulhijja hijira shekara 1441 wanda ya dace da 14 ga watan 8 shekara 2020 daidai a darasi da ya gabata mun tsaya cikin suratul isra aya ta 55 kai muka tsaya cikin suratul isra kina yau za mu tashi cikin suratul isra aya ta 56 insha Allah kayan nan akwai tambaya ta farko yana ga irin masu bin ne ta hanyoyin zamani daga gabon ne sai ya ce tambaya yake so a mishi idan suna kama suna samun shirin haka tsaye matsala ce ta almi ta samari alama maganar da yake ya so diyar alwoshi ko dan uwan shi da armin gida yake so ai abin da ya tada mai hankali komai ya kammala da shi da yarinyar an gane juna daga ba sai uwar ta ce la to karshe ta abu ya ce aka yi wazan uwar tana ji kuma shi ma zai shi ba zai shi wazan yake zo kai aina sai na san wace ko menene ya ce ta kuma tana ji abin da aka yi ya ta ce to abin da yake maganar ƙarshe zumunci ya lalace dan gobe ta so sai ta hana ita ilkuwar tashi wanda yake neman har mai sam kata mai magana tunan tambayar da yake wannan kin magana da bata mishi me matsayin shi to farko dai mun san cewa magana zumunci iya da matsayin zaman kanshi ko da arme ko ba arme uwaye ba su haƙƙin raba zumunci zumunci wani haƙƙi ne Allah ya riga ya gama shi kun bai dacewa uba ko uwa ya hana mu uwaye ba su da haƙƙin raba zumunci na ga darasin da muka yi nan da wata guda ne irin wannan bayanin da wani zai hawo an yi faɗa tsakanin misali wa da ƙane sai ƙane kowa ya ce ɗiyan shi ka ku ƙara ma wani magana an kuka yi magana na tsina muku albarka to mu yi wani bayanin ko ya wannan magana Allah bai tsina mu shi ko uwa ko uba da zai ce ya hana ɗan shi ya taimaka ma ɗan uwan shi na shi na uwa ko na uba uwaye ba su da wannan haƙƙi na raba zumunci zumunci haƙƙi ne Allah ya riga ya gama ba kai gama shi ba ya riga ya gama uwa ko uba ko sun ce tsine maka albarka ai ta sai Allah tsine maka to shi Allah bai tsine maka kuma cewa hadari ne ma ga ma'ahin ya tsine ma da a wannan halin da manzon Allah ya bayani don da tsine ma wanda bai dace a tsine mishi ba tsine za ta koma kanka haka muna gaskiya ga uwaye irin neman raba zumunci irin wannan bai dace ba kenan wannan da farko dai raba zumunci daban ko magana shi arme wani abu ne inda yarinya tana so bai kamata ba a shiga a nemi bukata arme tsakanin kuma ta an ci yan uwa ne illa magana ta biyu shi kanshi mai tambaya irin wannan rikici na arme ne wasu kanto tsakanin ka duk da ya ce shi san ta yake iya kaso duk duniya ta shi da kan bai ta gurin ina ma addu'a ina mai addu'a Allah rage maka irin wani abu dan gaskiya magana irin wannan abin yake wani halin to ko alma akai da za a samu jin daɗi irin wannan adawa uwa ta ce ba ta yadda ba har ta kai ta sa a masa mamana to na ban gaskiya inda zai iya haƙura idan kuma iya wa ya tara kwan Allah Allah ka su duka abu gaskiya ma kuma gaskiya kuma matsala gaskiya kuma matsala sannan Allah ya warware dai amma dai magana raba zumunci bai dace ba kwarin kuma inda ana son juna inda ba matsala komi ai ku gauje ne mu na kusa shawara ta ga ta bi gare shi ya namu na kusa wanda sai dan uwansa na kusa ya ga uwai ko an ciyo kanta Allah ya taimaka alkhairi sai ta biyu eh nan na ga shekaran jiya abinda mai na wakana wani ya isko cikin matasa ya yi jaje irin abin da ya wakana ga yan harko masa'alar uwaye uban ya mai barazana cewa kunan shi ko shi me yake ni shi ko shi cewa ya shiga sunna wannan addini ne ba dawo daga gano ya shiga sabon addini ni ko kai ku ya tsaye uban ana wata Allah shirin da shi gaba daya eh ka san matsalai laihin ba na uwaye bane ba laihin miyagun malamai ne sun musu ƙarya cewa ahlus sunna sabon addini ne izala addini izala ya shiga shi ne abin da aka ma uwaye karya uwaye maza da mata kuma musu barazana ɗanka zai raina ka zai kima ɗaya wannan karya aka cusa kan waye da ita shi da suke tsammanin abin haka ne daga an ce ya shiga sunna ya fanci sunna ya ce ɗanka ya shiga sabon addini wannan karya ce ta mayagun malamai da Allah kada zai gobe kiyama zai hukunci tsakani ga Allah da iya cikin rushe hana rushe addini ko kausa da mutane gaskiya wannan bangaren kenan ka san da haka nan uwayen ga maganar su sun dauko daga tushe na miyagun malamai Allah shaida mu gaba daya to in wannan mas'ala ta uwaye muna gaya musu da dukkan wani uba ko uwa wallahi ɗanka ba zai fahimci matsayinka ba da bai iya sanin matsayin ma'ayi uwa ko uba sai lokacin da ya fahimci sunna wallahi kuma ka gwada ka yi haƙuri ɗan an jami'ar suna ka ga yadda yake maka biyayya a da da yanzu kasan bambanci duk da aka ce wannan yaron ya fahimci sunna to wallahi idan ba an yi tsaya kakka aiki da yanci take tayan ƙarya tsaya kalli wannan yaron wata irin ɗaya zai maka na imani duk yaron da fahimci sunna zai yi biyayya ga ma'aikatan shi da ya san matsayin ma'aikata wannan shi ne ya kamata ku lura da ana yaɗa mu ƙarya mu kuma abin da ku gudu wallahi mu ma gudun sabon addinin muke gudun sabon addini shi sa kuke zargin mu suka mana ƙarya sun kirkirbi da a cikin addini uwaye da kakannu an gada an ka koma can tushen wanda Allah ya aiko bai san aikin ba bai yi sahabbai ba sa yi magabata ba sa yi tsakarawan shekarar dubu kudu na abu daga baya he wani a garin ku ko a wani gari he ware wannan aiki sai ganin a garin aka san shi yake tsammanin wannan shi ne addinin Allah alhali ta tushe shi annabin Allah ba haka bai bai yi ba bai ci ai ba to wannan shi ya kai Qurayshawa farkon na Maryam wa Quraysh abinda ya kace baro su wannan tsammanin abinda suka yi ko a Makka da ko sai Makka garin Ibrahim Makka garin tauhidi ne birnin tauhidi ne Ka'aba garin Annabi Ibrahim salam sai mutanen Makka Qurayshawa ba su san ba bayan ibrahim alaihi salam an canza addinin da bidiyoyi da shirka an ka guma ka ansa sai ganin tarihin ibrahim garin ibrahim ne ta suke tsammanin manzan allah shi ya kawo katsuro wannan gumaka na ka'aba ɗari ku da wani abu da lafiya da uzza sai suke tsammanin shi ne addinin ibrahim wannan shi ne rikicin ƙurin shahada annabi sallallahu alaihi wasallam kaga me yake haka nan sun isko uwayensu sun riga sun bar ainihin addinin Allah an kawo musu shirka cikin addini sai suke tsammanin wannan shine addinin Allah suke ta gugurmaya da manzon Allah sallallahu to in wa a yau shine ake ciki a yau uwaye sun tsammanin abinda aka isko a gari anan shine addinin Allah alhaji na an bar na Allah ta yi mu ma gudun sabon addinin muke so muke addini a koma tushe yanda Allah ya ce ga Qur'ani nan ga sunna nan shi ne addini muke kuma muna gudun sabon addinin shi muke adawa da shi ba da shi ba kafa ce yaro shi ba sabon addini yaro addini ya rike na Allah ba sabon addini kun babu addini izala to ce maka na addini izala ke ƙarya yake babu wani addini izala duniya babu izala kungiya ce mai wa'azi a Najeriya tana zai wata mata yi wa'azin mai aƙida ce shi maɗin izala amma babu addinin izala kungiya ce mai sunan kungiya tana aiki a Najeriya shi ma iyawa can kungiya an rushe ta ko an sake ta yawa kungiya ce gwamnati ta mata hannu ba addini ba ba addini zala yawa duk mai addini zala yawa kai yaki kaka shakka makarici ne kurum yau dara ce kungiya ce mai kira ita kungiyar mai kayan wani kungiya ta yi kunji ne an wayi gari a na kasashen na afirka an gama addini da shirka ya mamaye addinin shirka sai wasu malamai karkashin fahimtar malam abuka gumi karkashin rauta mishi wannan malamin iya cikin wannan farko suka yi da'awa cikin wa'azi ka fahimci ana cikin gargajiya to almajiran wannan malami ana sai kauta mashi su suka kawo kungiya su samu damar wayewa mutane kai zuwa a koma tushen addini a koma qur'ani da sunna shi ne aikin wannan malamai suka ta wannan wani kungiya ta yi aiki kwarai kuma na amsa addu'a Allah saka musu alkhairi dan kiransu ya kawo ya gama din da kashin Hausa daga nan ko ina ka sani kiransu ya tasiri ya hudu da al'umma da dama daga cikin shirka mu ma muna cikin da Allah hudu mu dan shirka mun yi da hudu hudu mun yi shirka gaba da baya mun kira aljani mun kira dole mun kira ice ko ne mun yi kai yanzu kai shirka duk kai da mun yi wannan bayan Allah da a wasu ta kawo gare mu Allah ya taimake mana musu addu'a Allah saka musu alheri amma babu addini mai suna addini zala kungiya ce mai kira wani kungiya kuma tana iya tana kuskure eh amma abin da ake bi qur'ani da sunna kinan babu sabon addini muna adawa da shi bangaren su yara kullum wace addini mazala ya ban labari iya cewa bada al islam wa ghariban wa sayudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba mazala kace masahabbai wannan addinin ya fara bako ka tsoro sabon abu alhali ya kira zuwa ga koma zuwa ga Allah sai ya kan san ka samu abu an san abin da aka mashi na wahala da gwagwarmaya sai na ce masa habai yadda kuka ga a yau kuna baki kunni ana ɗaukar ɗan katsuro haka za a wajen wata rana sai ya koma bakon kamar da ya fara ya ce horin ciki ko aljanna ta tabbata ga wannan baki kenan za a wajen za a kyamar ku irin na kyamata sahabbai amma ku rike wuta ku tsaya kan sunna ku tsaya kan kitabu wa sunna qur'ani Allah ce annabi ya ce shine jigon sunna fadar Allah da ta manzan Allah ita ce a gaba da ta kowa duni saba ma Allah da manzan Allah ce ko ni ko wani malamin sunna ba a mai biyayya mu a sunna ba a malamin biyayya kun ido ne malama ne ce a Allah ce annabi ya ce bakin malamin bayani ne zai kuma malamin iyaye kuskure iyaye daidai in ya daidai a karba in kuskure a bar shi wannan shine sunna kenan wannan shine muke kira su fahimci da haka addini haka kuma haka zai kai kuma dauki da misali biyu yan wa biyu cikin sahabbai mu dauki ita sa'ad bin malik ko sa'ad sa'ad bin abi waqas sa'ad bin malik ba sa'ad abin da ya harkar sa'ad harkar musulunci ya fahimci addini sai uwar ta ce wallahi sa'ad na ga ka dauki sabon addini me sabon addini ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce wallahi zan zan zan yi mataki zan wasa ci da sha har in mutu amma gori har mutuwa ka har bayan ka uba ka ta mutu don takaicin ka ta ce ba ta ci ba ta sha ta ɗaya ana kwarar wata mutu musulmi sa'ad ya ce uwa mamma kake kake mamma ta ce agon tukun ba mai hana ta kurin ta yanke ci da sha ba ci ba sha kwana ɗaya wuni guda tsohuwa ba ci ba sha ba ta ci ba ta sha ba kwana na biyu ta maza ta ce sai ba ta ci ba ta sha ko ta mutu dan dan bai koyin haka ne dan ya fasa ne kwana biyu ba ta ci ba ta sha ba na uku ya zo ta bugu kala ta neman tahiya ya zo ya ce mamma abin kan gaya miki kin san wallahi ba mutuwa ba in kina da rai daya ba daya rai dari duka ɗaya wuta ɗaya ba ɗaya rai ɗari ya wuta ce wala bane bane musulunci wallahi ka sani haka dan maka cewa ala ta gani alama da gaske yake ta ce aka abinci aka kawo ci aka shi ke da ranka ta san baiwa don haka haka nan kan wani barazana ta saka bar sunna da kuma bid'a da kuma shirka da tayi da tayi ba Allah da wani kai babu anan ka san da kai ka san da kurci gaskiya babu dana haka mu dauki Musa ibn Umar Musa ibn Umar iya cikin matasa a Makka suke cewa dan gata ka sai da aka ce wannan mutum aka ce dan mace mai kudi asa an san mata da da dan mace ne mai kudi a Makka a musa abu a cikin sa ba maka a cikin wanda ake gwadawa ina wuto wajen kwalliya ka sa kayan isa a maka musa abu Allah sai fanci addini uwa ta sa yan gidanta su kamo shi karni shi a ɗaki wata ran da ya kurce ran da abin da ya ishe shi ya ce daga yau duk wanda ka taɓa masa baraza shi ma zai gaba duk wanda taɓa shi da shi ba magana da bai kare tsayan uwa ta ce to ni kuma idan ka ce ba za ka tsaya ba za ka saka muhammad ba ni ba kai ba kai ba dukiya ta na yanki da kayar amana ce rike ganki inda wani ne rike ganki ya koma da musulmi yana da mutane masu sarama ai shi ne aka ce horakon ambasada da musulunci shi ne horakon shiga da musulunci a waje lokacin da ansara suka zo mutane da suka zo suka zo suka zo maka wajen yi mubaya ai shi mazala ya fara aike madina shi ya biyu su ne ma ba su ne karantarwa ya gaba su da musa abin umar su ta yi madina don ya karamtar da su shi aka fara ake waje shi ya je kuma ya kafa musulunci a madina ya da addini kayan shekara abu ya gan madina gaba daya karshe ya ga musa abin umar an zo yaƙi na biyu bayan batar an zo uhud an zo shi muke tuta kan zan tuta aka ce wannan tuta drapo shi ne a yi ƙarin yasan yaƙi a wani yaƙi ko an zo idan ga yawon da shi kenan sai drapo shi ne wuri mai haɗari a cikin yaƙi musa abin kirkir drapo iyayi iyayi aka cire hannun shi na dama bai je ba ba su mata shi da gudu ya ɗauko da hagu mai an yi yanayi aka cire hannun na biyu ya kama da gundugun biyu riƙi a shaida al musa bin umar ya shahada sai ga musa ba an zo abinda za a mai sutura kayan shi bisa mai likauni gaba daya saboda talauci ba abin tuwon shi guda bata irge shi an an zo aka riye kan kawai ta fito aka riye kawai sai sai hoto aikin zai babu lokacin da shahar manzana ya tsaya a kan shi cikin sira kita ya karanta من المؤمنين رجال فرقم عهد الله عليه من المؤمنين رجال فرقم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا
التي من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه daga cikin mazaje akwai mazaje da suka ma Allah alƙawli suka gaskanta wannan alƙawli faminhum man qada nahbahu annabi kai kanta wani aye kenan daga cikin minamun rijalu a cikin mazaje akwai wasu mutane a cikin masu imani sadaqu ma adullah ne suka gaskanta mu Allah alƙawarin suka mishi fa minhum man qada nahbahu daga cikin wannan mazaje akwai da cin maburin shi ya samu shahada wa minhum man yantadir kuma akwai masu yin kota kwana suna nan suna jiran kota kwana yace ma badalu ta badila ba su canza ba alƙawarin suka ma'ana annabi kai ta wannan aya ta Musa ibn Umar yace abinda za a jan binnewa idan kun sashe makwantai ku doko ku riye kan sauran da bai ruwa a doko ciyawa a sa a riye wurin lahira yake nema na ɗan wake na muna magana a takaice Allah kan da mu cikin suratul Luqman wa sanin zabi wanda dai amaltu mu wala wannan
وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير
tushe ƙur'ani ke umarni da ɗan adam wa wasainan insani bai walidai Allah ce mun yi umarni ga jinsi ga mutum amai umarnin kulawa da uwaye uwa da uba wannan Allah ne mu a wajen musulmi hidimar uwaye kyauta mu uwaye ibada ce ibada sabanin bature uwa kun ta harka na kaza ɗan kasa idan ta bige ka mahaifin karanta a rige ta haka ake ba turanci haka suka sun so su kamun tura ko dan ka bige shi ya ariye ka dan gwamnati ne amma mu a musulunci uba wani bautar hidimar uba ibada ce ka yi ka samu lada ka kuma Allah ma azaba kinan kinan wajibi ne Allah umarni uwa da uba a kula musu sai Allah ke ma dan rafa da tana ta maka matsayin uwa hamaltu ummu wa ana ala wahan uwa ta doki da rauni sama kullum tana cikin iya girma tana a rauni ko sa abin da tun da uwa magana aihuwa ya ce gashi bayan rauni na aihuwa ɗaukar cikinka ya ce fi sadu fi amai kuma ga reno shekara biyu baka hana ta barci ka mata kashi ka mata wutsari kai ne dai baka sakatu bata bata rayuwa ya taka Allah da haka ya alata an shukuru li wala da Allah ce ka gode mini bayan godiya shi ya ce ka gode mu uwayenka uwa da uba ya ce ilai na masir kun kare gaba daya za ku koma zuwa gare ni kaga wannan Allah ya gama ko to amma matsala lokacin da Allah ya umarni ga uwayen wannan masu girman haƙƙi a kanka idan suka shiga gonar Allah kuma a nan mai Allah ce
وإن جاحداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون
duk da wannan umarni da Allah subhanahu wata'ala yayi akan biyayya kyautata wa ma'ayuha da musu godiya bayan godiyar Allah sai ce wa in jahadaka ala an tushe raka bi ma na raka bi ilmin falatu kai idan uwa da uba suka nemi ka gama ni da wani ka yi shirka da Allah shi ne wani ma ka tace gargajiya a yau kowa gargajiya dai cike take da bid'a da shirka a rataye wannan a gama wannan da wannan a sa wannan a wannan da wannan kowa san da cike wa rayuwa ta abu ya zama to jajen al'umma shirka ta yawa a jehi wannan amma wannan abokan aiki kishiya da kishiya abokan zama abu ya zama al'umma ruwan dare shirka da Allah dumudu da sunan kare kai da sunan tajitsi gargajiya sai suke nema sai sun maida ka irin wannan rayuwa ta galgajiya to a nan Allah ce falatu ta yi kuma a nan ba a musu da'a ba a biyayya don sun tada rikici ni ko kai ka zaɓa ka zaɓa Allah da manzan shi ka zaɓa Allah da manzan shi kai a guji kura ta ce wa sahibu ma fi duniya ma'arufa duk da ma'ayi matsayin ma'ayi ko da shirka yake da Allah ko me yake ma Allah ha Allah ya ce shikenan kun shamala ya shikenan shamala ya a bangaren mu'amala ta duniya duk abin da shayi abin da Allah baka ka kyautata mishi ka bashi kuɗi ka mai ladabi duk abin da zai kyautawa zaka iya yi wannan ka mai dan kaka ce shi ma kai ma ka mishi a wajen isani baka yankewa da abin zaka iya na kuɗi ka mishi na aiki ka mishi kaka wasa ko daya ka mishi kun yi rigi mishi amma ka taimaka mishi inda ban taimakawa kakka mai mugun magana kakka magana babbaka kai dai aqida ce ba da bakaita aqida wani bai da bakaita amma biyayya Allah ce ku musu biyayya ma'rufa wannan shine dan uwa da muke kira kenan ga irin wannan na shigar mahalin kurin kai hakuri ka tsaya kan aqida kai da ka san baka samu addini addinin da Allah ya ce alƙur'ani suna shi kake yi kana biye da Allah da manzon Allah baka sabon addini su ne aka musu ƙarya aka cika da sabon addini suka yarda Allah sa su gane mu Allah tabbatar da mu akan gaskiya akan addinin Allah amin ya rabbal alamin sai insha Allah zamu tashi aya ta 56 suratul isra bismillahir rahmanir rahim
قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا
nan kuma za mu tashi bayani akan fadar Allah subhanahu wa ta'ala ulidu allazina za'amtum min duni nan Allah iya magana da mutane iya neman maido su daga kiran wani Allah bautar wani Allah kun ba ta da amfani ce gaya musu ku kirayi wanda kuke riyawa allazina za'amtum wanda faɗi ne kuke yi kuma ta matsayin abun bauta abin kira wanda ba Allah ba fala mulkuna kashfa durra ankum wala tahwila wannan unwa kuke kira wanda ba Allah ba bai da iya bai da mallaka yayi maka idan wani bala'i ya zo ya same ka rashin lahiya a jikinka ko a dukiya ko a gari wani abu da bala'i da ya same ku ba sa iya yaye muku wannan abin da ya riga ya zo da ka ba sa iyawa yace wala tahwila haka idan bala'in ya taryo ya tunkaro ka ba sa iya kauda shi a ce ya kwana kai ya zo gare ka ya nufi wani wuri daban ba sa iyawa ba mai iya kare maka bala'in da Allah tunkawo ka ta karshe gari ne gare ka ne in ya same ka ba sa maganin shi idan ya tunkaro ba mai iya kare shi in wa yau kaddare ya misali iska ta wata guguwa ta abin Allah ya ce ya tunkaro da makara akwai wani kayan da za mu iya kare iska ka taurari magana misali a ce za a jefiyan ta muna labari abinda wa kana lokacin sun kuma wannan ya kace lokacin lokacin kwandaliza kwandaliza da garin su lokacin aka wata iska guguwa ta na amurka garin su kwandaliza aka sa aka ɗauke mutum dubunan an a cikin yan garin gaba ɗaya yan meto sun diba iska za ta biyo ta garin da haka ake babu wata dabara dole a kwashe yan garin a kai su wani gari daban iska ta wuce ta kaɗai to shi Allah gari ke ma azaba ko yan gari Allah ke hikimar Allah kurin iska ta tun karo wallahi abin da ya wakana abin kuwa ba kuma maki kuma maki suke iska ya tun karo garin wallahi sai ta kwana inda aka yi sun iska su ta musu kata kata wallahi aka ce yan mutu sai torfi aka za a yi shara za a yi shara ɗayan ɗayan mutu ɗayan sanarwa aka za a yi shara aka ta hanya ba su babu Allah a kansu wajen kai su ba mutu sun gaskiya an mutu sun gani to Allah ya kai shi da ya sun daga ta zo to Allah ya mutu kwana ya rasu ya san mutu haka yana idan Allah tarka da bala'i ba mai kare mai na ga kenan shi Allah abin da ya tunkaro in ya same ka ba mai yayewa sai shi in ya tunkaro bala'in ba mai kare ma sai shi kura sai ta
أولئك الذين يدعون ulai يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيما أقرب نعم كما عبد الله بن عباس تكون سيد البخاري يقول وتتبتع عبد الله بن عباس يقول أبن دي وانا آية تاسبكو أكن وسو جماعة نلا رباوا سنا بوتر الجنة wannan aljanna suke bautawa manzo Allah ya zo ya kira a kusa annabi ne na mutum da aljanna wannan aljannu sun ji da'awa sun musulun da sun koma ga Allah su kuma suna nan sun ci gaba su kuma sun ki imani matsayin da mutane suka ci gaba da bautar banza sai da ke musu wani tambayi kan wannan magana tafsir ibn amma cikin bukhari nan cikin tafsir da yake dauka cewa wannan matsayin iya nan ga masu bautar mala'iku da annabawa irin masu bautar isa ko uzair duk hukumcin guda ne cewa waɗanda ulakar ne da wani wannan wani suke bauta wani ya bata guna rabin wasila suna su suna neman kusanci zuwa ga Allah su Allah suke bauta ayi ma karabu nema suke suna neman kusantar Allah wa yarjuna rahmata suna kamnar rahama ta Allah wa yakhafuna azaba suna tsoron azabar Allah kenan kai ka zo kana kiran wani wanda kai kiran shi ma Allah yake bautawa neman kusanci ke a wajen Allah iya tsoron azabar Allah iya kamnar rama ta Allah iya tsoron azabar Allah kai kana kun kana bautar shi akwai shi ne kenan nan ji hankali ne kuma ku yana suka yi kuma ku bi kenan kuma ku koma ga Allah da suke bautawa magana kenan nan in ma masu bautar isa ne ne an ce da isa annabin Allah ne an ce uzuri ne shi ma da bawan Allah na kwarai to me yasa za ka rika bautar isa ko uzair kuma kana kiran bawan bayan Allah na kusa na wanka bata wutar kasar isa ko uzair ka kira Allah man kai tsaye gaba daya wani shi ma izin da ana yake nema za ta Allah babba za ta kace babba da kuma ta babban mamin za ta karami yace domin ce kamana ce wa yarjuna rahmata kamana ta rahama ta ni'ima ta jin daɗi ta bawa ya rika kokarin bautar Allah magana al-makhafa wa yakhafuna azaba shi kuma tsoro iya sa bawa rishin kaurace matakan hannun Allah doka ta Allah kenan kamuna ta sa maka bautar Allah tsoro ya hada ka saban Allah kuma suna hanyoyin samun rabo a wajen Allah subhanahu wataala tsoro da kamuna yace inna azaba rabbika kana mahdura lalle kuwa azaba ta ubangiji abun gudu ce ku guje min azaba ta Allah Allah kare mu
wa in min قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها إلا مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسكورا هنا آية كمان ابن كثير رحمه الله كيتشيوا tana Allah na bada labarin wani abu da ya riga ya hukunta kabar mutane su taurin kansu su ta dancin wannan alkawalin Allah ne babu wani gari da zai ta haka doka ta Allah ya abin da ya ga dama ka kyale shi kurin in dai har za ku yi taurin kai ga Allah na alkawalin Allah ne azaba kayan kiyama imma da gaugawa Allah zai muku azaba ta nan duniya kayan ta kiyama tabbas Allah bai barin garin haka nan shuru kamun Allah yana da yawa ya ce wa'in min qaryati ma'ana ma min qaryati babu wata alƙarya kenan da ɗan ana ne alƙarya mutanen garin illa na mu da kuwa da azan Allah ce sai mun halakar da su abin da yawon kiyama kahin kiyama ta zo sai Allah masu ta duniya in ma halakar da garin gaba ɗaya ya ce an mu'ajibuwa azabar shadida ko a masa azaba azaba mai tsanani ɗayan biyu mace kana zalika fi kitab mustura wannan kuma alƙawalin Allah ne ya riga ya hukunta kalmar mafut ya riga ya hukunta haka ba garin da zai ta'addanci ya tsira Allah ya mai kamu in ma halaka da garin gaba da ko a saukar da wata azaba ga mutanen garin haka nan kuma ku yi hankali Allah ya ci gaba وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً
وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب الأولون نعم قريش sun wa annabin damuwa cewa kai ka ce ka annabin Allah ne a mana kaza ga dutse ne ya kewa garin Makka a gusa shi ma mu zama dan hili a cikin garin Makka mu samu wuri dutse ya ki gusawa gashi nan ka mana koramu na ruwa tun kai annabin Allah ne suke da ababe na neman kurewa shi annabin Allah ne ya musu ya musu neman ayoyi ya gwada musu aya ta cewa shi annabin Allah ne to Allah yake cewa wa ma mana'ana an nusul bil ayati ba abin da ya hana mu aiko da ayoyin da suke tambaya ko lokaci abin da Allah ya sa bai aikowa illa an kazabi al awwalun sai dan yan farko ma sun nemi ayar kuma ayar ta zo ba su ba imanin Allah halakar da su kenan kin safkar aya da suke nema rahama ce gare su ramar Allah ce da yake aiko domin in ya zo da ayan gata kuka iya to Allah zai saukar da azaba kai kamar da ake mana murku kenan rashin saukar aya rahama ce gare ku sai Allah ce ba abin da yake hana mu aiko da ayoyi idan mutane suka nema saboda yan warko sun nemi ayar ayar ta zo sun kare ta yace wa atayna samudan naqa mubsiratan gashi da a kusan su wanda ya san samud samuda yau yau ma gari ne a cikin saudiya wanda yake tahiya daga misali madina zuwa jidda ba zabuwa maka ba sai ka flak an sa hijir hijir garin samudawa yau ya cikin saudiya kenan gari ya sananne kuma larabawa ne ake su ishara da 'yan kusa ya ce mun ba samudawa taguwa don samudawa a su suka nema don ƙurewa annaba sali ya zo da taguwa daga nan misali zai zama daga nan ba ga muka dutse ba ka tsaka gada ba a ce daga wannan dutse in kai annabin Allah ne a domin taguwa iri kaza iri kaza da tiyata da komi da bayan da suka nema akwai gada ba Allah ne annabi salih ya je kaskantar da kai ya roki Allah da wannan aya don su yi imani Allah ya amsa addu'a shi aka huddo da taguwa ba da gidan kowa ba daga cikin dutse ta kuma taguwa suke nema haka ta zo amma jarrabawa nan taguwa sa'aya ce ita kadai garin gaba daya ruwa da mutanen garin su gaba daya sai Allah ce to amma wani ta zo na goye za a raba shan ruwa biyu yau yau shan taguwa ne yau shan yan gari ne yau ku sha ku yi guzurin na gobe ita gobe take sha raddabar ta shan ruwa kuma duk garin kowa ta shanunan ta kowa ta shanunan ta koshi kowa ta shanunan haka take amma an musu kashe wala ta musuwa bi su sai kusa kuma azabin karib kakko yarda fa wani matsala kaɗan ta same ka ka wanda ya taɓa ta kaɗan ma da wata cutarwa haka aka musu ku bar ta ta ci ba ba ku ci ta ko mun ta ba ruwan ku ko mun ta tana kun dabba ce ta Allah kurum haka aka musu karshen al'amari fa kazzabuhu fa aqaruha fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha wa la yakhafu uqbaha
fa kazzabuhu suka ƙayyatar da annabin Allah ba a ƙaruha suka soke bayan sun soke ta an zo an ba salihu labari ai an soke ta kun soke ta to ta mata wufi da sassa ayyamu zalika wa'adun gairu maka yanzu tun da kun soke ta shi ke daga an kare shigar daga ta kare ce ta mata wufi da kun sassa ayyamu za ku zamana ku dan ji daɗi ku rayu bakin ku kwana uku an kare ita zalika wa'adun ghairu makdhub wannan kuma na alƙawari ne na Allah wanda bai karyatuwa ba ya ta ba na ku ba wuce wuce ba yi ba iya zuwa kun gama yawo kun kwana ku Allah ka yanke kwana uku zai kuna da dalilin kwana kun ba tuba an kare shiga daga ta kare yace fadam da ma'alim rabbum bi dhanbihim fasawa Allah ya musu dirka Allah ya musu Allah ya dirka ke su ya musu zubo na azaba fasawa ya gama kashe kowa da kowa kowa da kowa baya roba karimi a garin gaba daya kuma tsawa ce a kai hikimar Allah ai wannan tsawa sali na cikin garin masu imani an ba ta shafi kowa ba hesu hesu kadai su hallaka har akwai daya a cikinsu wanda annabawa da wacce ruwa ta inganta shi iya cikin harami iya harami ya kasar shiga ta kawo sun kake hajiwa sun zo haji Allah sun haji ya ta yi wani harami ake haji ya ta harami iya harami azaba ta zo ta halakar da yan garin gaba daya ya Allah ya shi abu da kansa kansa kansa suna abu da gada iya fitowa daga harami kai da mata ta haji sai na ta sabai da ina wurin da na guda mun kabarin abu da gada wurin da wurin da kabarin shi da kabarin shi shi ma bai tsira ba iya maka sau a zo maharin ya ƙyale shi ya ke hoto Allah ya gama su fa damdam ana rabbun bi dhanbin fa sawaha yace wala khafu ba kuma Allah bai tsoro abin zai biyo baya nan naga cewa an kaza kai karan kotun duniya Allah bai tsoron wani abin zai biyo baya ya riga ya gama su ba kai wurin kai kara babu dan haka kenan yace ba abin da ya hana mai aiko da ayoyi sai dan yan warkon sun karyata wa ma mana'ana a nusur bil ayat illa ka zabi awwalu wa ataina samudan naqa mubsiratan mun ba samudawa taguwa aya ce a fili kara mubsiratan ga dukkan mai hankali ya san aya ce ta Allah amma fa zalamu biha suka zalunta kansu da taba wannan taguwa ta Allah Allah ce wa ma nusur bil ayat illa takhawfa aya ta daman babu nisa muke aiko da ayoyin ma Allah ya san me neman kurewa ya ga aya da ba ibal musayi amma Allah yana kawo da ayoyin ne dan tsoratarwa kuran mana balo da an kai fito da kai imani ba dai ba imani aka zo da aya haka nan kan kuce kuna neman aya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kawo muku da aya ba ba annabi Allah bane ba su ma farkon haka aka yi wannan tsaye suka ki imani suka neman aya kuma aya ta zo kuma suka kawo ce ma Allah kuma aka halaka da su gaba daya ci gaba
وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا
نعم وإذ قلنا لك إن ربك أحد بالناس كتنا لوكتين da muka gaya maka cewa in kakka da muka isa da kun ka ci gaba sakon Allah kun ka ci gaba da aikin ka na manzancin Allah mutane suna karkashin kulawar Allah kenan sa alƙashin hukunci na Allah ba su iya na da kansu abin da Allah bai so ba kai ci gaba da da'awar ka wa ma ja'alna ru'ya allati araynak ila fitnatin linnas wannan mawaliki nan duk da abin da Abu Sa'id al-Bukhari Abu Ibn Abi ce wannan mawsun ru'ya ce ru'ya ain ba ru'ya bace ba ta ta tabarci gai Allah abinda Allah ya gwada maka kenan wannan abin da Allah ya gwada maka ba komai bane ba illa fitanta da sai fitina ce ga mutane nan fitina menene fitina nan a ruwayar tafsirin Imam Bukhari kawo kan wannan tafsir Ibn Abbas duk da manzana zama yi je tare da Miraj da aya ce makiya da kuma su kawo cewa abu ne da ba shi na aya ce makiya kuma bata da alaka dan suna kawo magana mulkin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da sulhu hudaybiya amma nan an ce magana mai kari tana da alaka da makka nan tahiyya da isra da miraji wanda daga makka aya bulagu shine asalin sura ba kanta asalin sura man musulman ba mata suna sura isra ko me isra'i bulagu da yayin tahiyyar dare daga garin makka zuwa baitul maqdis kuma shi kuma iraki daga badar zuwa sama daga badar zuwa sama shine miraji shi isra'i tahiya daga makka zuwa badar maqdis miraji daga badar maqdis zuwa sama shine miraji to ai annabi da yake sama Allah gura mai da ayoyi daban-daban to wannan abin da Allah gura mishi ai da yazo ya bani labari Allah ce wannan abin da Allah gwada mishi fitina ce ga mutane mai fitina jarrabawa ce za a jarrabi mutane domin mai jarrabawa wannan abu da annabi da ya sai mai raji a kowane ma musulmin ne sun musulunta amma raunin imani da annabi ba zai ba labarin a daren dare daya a daren jiya ya je baitul maqdis daga nan ya je sama ta daya zuwa ta baka zuwa magare tikewa sai da muntaha wannan labarin ya taba kulluwar mutane da yawa su kawai sun yada magana a cikin gari kun shi mutumin kuwa ya sa musulmi kun shi kun shi mutumin na kuwa yau ga wata sabuwa kuma da ya kawo wai a daren jiya wai ya ce ya yi ya je mutum makadis sun san ta ya take wata guda zuwa da zuwa zuwa dawowa dogon ta ko san ta dogon ta ya ce wai ya ce a dare daya wai ya je ya dawo ya kwana a makka kun ji a sabuwa a nan da akwai su musulmi ne suka ka wannan abin kurin gaskiya to wai gaskiya abin ma kenan kurin suka suka da musulmi ne na suka yarda a ana abubakar samu sunan siddiq aski abubakar ka wani suka kaji mutum ka kaji mutum na ko kaji mutumin na kuma sabuwa da ka yace me yace wai yace a daren jiya ya je baitul maqdis ya je ina ne ya dawo ya kwa maka yace in da ya ga mu tabbas yayi siddiq kenan ba abuka siddiq a wannan halin mu suka yi ridda cewa kurin baiwa nan shine hadarin aiki da karamin kulluwarka ka gama maganar nasun kwarin ko sunna idan Allah ya ce kaza ne ce kaza anan kulluwa ba ta aiki ka ce he ta gane bin ji kan kurin kurin ka yarda a wasu zaka nema gaskiyar magana Allah ya ce annabi ya ce in dai sun ce ka gane ba gane ba ba ka ce ba ka aje kullu ka he ka buga eh in yi yayuwa ka ce ka yarda in bai yi wa ka dauki wannan ka halaka ba a gan ba sa hankali a ce ya amince abin da Allah da bani ko ba gane ba kun haka ne kaga wannan wancan zamani musulmi masu imani hankali kwance su yi imani sun yada zai su kuma wannan ai da kullu su ya za a je a je kudu a dawo sai gashi a yanzu dan adam ne dan adam yayi kayan tahiya kayan bulaguro yanzu ce ga cewa a dare ɗaya a gwamnatar baiwa za a yi tahiya a minti 20 ko goma yanzu ka ce a dare ɗaya akwai shafi wa a ji a dawo a dare ɗaya ko akwai shafi ko yanzu dan adam ya na'ura a mutu karama ya yawa mutu talatin talatin mutu an ji talatin mutu an ji mutu talatin an ji an dawo balle kayan jirgin balle a ce jirgin yaƙi jirgin yaƙi in suke zai amma akwai mutum kira dubu goma sha biyu a waɗaya dubu goma sha biyu wani masu misir kira sai yana magana gana magana wai dare ɗaya baiwa gaba gaba sun kawo ta sun kawo sun taiwuta tirkun ba dama a gyara Allah ke yi za ke nan wannan shi na lalace wannan fitina ce da wannan itace a shashe ta mar'una wannan mita a shashe ta mar'una itaciya la'antacca na ce labarin da ya ba su na itaciyar zaɓo sun shiga izgili kun ji wa wai a wuta wai za a hudo da wata itaciya a cikin wuta wai ha a ce yawa abinci wuta ce sun sa abuja kun ji wa wuta da take kona ice kuma a ce wai ice ne a cikin wuta karama me suna ga baiwa ya za a yi baiwa suka kayyata wani abin zamantar su fitina hai ce ku kawo mun tuku da da da biyun tamna shi ba mai zaɓa mai yin zaɓen kuran hira ce kuran suke mai izini shi na lati kenan wannan abin da aka gwada mashi na wannan mulki kenan wannan tahiya da ya yi abin da mai altsirai da mai ita ce zaɓun wannan fitina ce ya ce wannan ya ce kuma wani hawusun muna tsoratar da mutane da ayoyi daban-daban ba ma zidun illa tsogoyanan kabira duk wa'azin da ake da ayoyin da Allah ke gwadawa ba ta ƙara wa mutane ba sai ƙara ƙetare iyaka ya ƙara shishigi ga taka dokar Allah don ba su da rabuwa
وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا
ɗan wannan kuma wuri daban-daban su bakara hijir sa duka da sun ne surori urori da yawa Allah yana su araf Allah yana mai da wani maganar isa daban-daban mas'alar ko gwagwarmayya tsakanin ɗan adam da iblis wani iya da kyau shala wata ran za mu ware darasi na musamman inda Allah ya mace wannan gwagwarmayya tsakanin mutum da iblis shin qur'ani zamu kanta shi Allah kun sai na gaba insha Allah za mu ware su mu ga makircin an makircin shi dan ga adam kuma makircin iblis ga adam da irin gwagwarmayya da Allah ya ga mana tsakanin mu tsakanin mu da shi dan mai dan mai kokarin tsira na Allah ce wa izqulna lil malaikati sujudu li adam ka ambata mutane lokacin da muka yi magana ga mala'iku Allah kenan ya ga ya ba mala'iku umarni sujudu li adam ku yi sujada ga adam fasajadu sai suka yi sujada suka bi umarnin Allah na yin sujada ga adam illa iblis sai iblis kenan shi da yi ba wani wani da yau Allah ya kama gana na ba mala'iku umarni su yi kaza sun yi heci sai iblis wannan ya sa wasu suke tsammanin cewa ai iblis shi ma mala'ika alhali abu ne ko a yanzu a magana misali yanzu mata dubu da namiji ɗaya ko biyu a turanci ma za a magana da damirin namiji ana rinjayar da namiji akan mace haka a larabci rinjayar da mahi ƙari ne kuma rinjayar da mahi yawa shi ɗaya cikinsu ba dan bawai shi ma a cikinsu yake shi ne wani lokaci cikin irin wani masu wasa da addini da dan a cikin jama'in uwa na su suna irin wannan hira wai kujuwa wai suna cewa wai iblis wai aljini ne bayan Allah ya ce nama malaku umarni su sujada wai a cewa aljini ne suna neman su yi izgili da malaman tafsiri da suke magana iblis iblis ba malaika bane ba ana wasa da addini sai ta kutsa nan yayin mace makoma su talaka a can mai Allah ce ba zo nan وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه
kaisa na ce a nan kaga cikin kahaf kuma ka koyi izgili da addini akan jahilci gare su a ƙurani ƙurani kan gariya lokacin da Allah ya ce wasu ulama su juru da adam ta fasajaru sai suka sujada ya ce illa iblisa he iblis ya ce kana min aljin na sai kwana da raba mu kan tafsiri ya ce shi iblis kana min aljin iya daga cikin aljannu fa fasaka al'amr bi hikiya ya kai shiru kuma kuma abin za mu zakar shi Allah abin wani addini kan jahilci to Allah ya ce aljani ne kin Allah da aljini ne iblis ba ba haka bane ba hatta da kawo tasiri tarihi wacce a wa malaikun ma ya suna azzazidu a malaikun ma ya ce malaikun masu girma wa azzazidu wa hada suna azzazidu wannan kwashe kwashe ne na cikin Isra'iliyat kwashe kwashe ne ya saba na sun Qur'ani Allah ga mana kana min aljin iblis aljini ne yace muka ce malaiku su yi sujada ga Adam fasajadu suka yi sujada illa iblis قال أسجد لما خلقت طينا لمن لمن خلقت طينا نن إبليس كان تاويل ده me hana sujada ya ce Allah ya zai in yi sujada in sunkuya in gaida wanda aka halitta da tsina da laka shi malaka cewa harkon kiyasi ba tsalkin kiyasi iblis ya yi aiki da kiyasi tun da shi wuta ce wuta take kowane laka take wane ne tana ce ya ga shi an shi an shi da wuta ai wani bayani halakta min nana wata mutin haka ala ce wani wani ce halakta min nana halakta min tin ala zai su ta daga wanda ka ni kai daga wuta shi kashi daga laka iya ga wuta ta hiyo laka daraja wannan yasa ya ce a nakin Allah ya ce qala iblis ya ce a sujud liman liman halakta tin Allah zai yi sujada ga wanda kai da laka kenan ba zai yi ba dan shi adam laka ne lalacin shi da mace ga baya qala ara'aita hadha alladhi ara'aitaka
qala ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la in akhartani ila yawm alqiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu qalila
qal yanzu kenan iblis bayan ya san ya gama yawo Allah an ce shi ba shi ba rahama ta Allah sai kulle wani makirci da niyyar banna قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي يا الله kaga wannan wannan bawa naka da ka girmama ka girmama shi a kaina kenan ka hihita shi a kaina to da in akhartani ila yawmul qiyama ni kuma Allah in dai har ka jinkirtar da ni kamar da ya nema a jinkirtar da ni zuwa lokaci zuwa lokaci kai dai ko kashin duniya to idan mun samu wannan biyan bukata in har ka bar ni har tashin kiyama ni kuma na ji alƙawarin la hatalikanna zuriyata illa qalila sai na halakar ko tumbukar da dukkan zuriyar shi illa ‘yan kaɗan kenan nan tun daga nan aka ɗauki ɗan ba na gwagwarmaya tsakanin mutum da iblis da shi ɗari ya ɗauki alkawali zai rama sun saboda baban adam aka hallaka da shi da shi kuma ce sai ya gama don iya shi gaba ɗaya illa ‘yan kaɗan kuma wanda ka cewa wani ƙasa daga iblis alaihi zannu fata bawu la farka min mu'minin Allah ce wannan abin da ya wadi kawai wani ƙasa daga iblis zannu fata bawu la farka min mu'minin alƙawai abin da ya niyya ya gaskata shi da ɗayan adam kin sun bi shi illa ‘yan kaɗan masu imani Allah sama cikin lawa yace la ahatan kan zama illa qalil zan hal zan turbike ko zan halakar da zuriya shi illa in kadan kan sunan dai ya daga alƙawarin halakar da mu zai gogormaya da mu in mu gama da mu sai mu halaka to dai wannan magana Allah ya ce bai yiwa ya Allah ya ce قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا ينزون أظن دينوك قال اذهب الله سيتي تتهي kenan abin da ya roƙa za a barka za a bar tsawon rayuwa faman tabi aka min duk wanda ya kuskura daga cikin iyan adam zurin adam ya bi ka kina ya bi ya ka ja shi ya bi ka ya bi tsarinka ya bi maganarka to fa inna jahannam jaza'uku jaza'un mafura to ni kuma alƙawari ni kuma na dauki alƙawari jahannama ita ce cikakken sakamakon zan tura kowa a jahannama a cikin da kai da duk wanda ya bi ka cikin da shi ka haka abin yake ciki Allah bai tabewa ba ya da shi a ce mutum ya cikin tsakanin hadari biyu nan Allah ya alƙawari iblis ma na shi Allah kiyaye ya Allah ci gaba واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأرض الأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا
kuma idan muka ce mu fasara lokacin namu ya kare a karshe ne Allah kai mu kai Allah kai fatan sama sai mu tsaya nan insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh